أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسجل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استودعتك ما علمتني فاردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسني يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله بسم الله قواعد شافي نوع na ashirin da biyu na mu shafi na ashirin da uku sallallahu alaihi wa sallam Allah ya daɗin tsira da aminci alaihi a gare shi sallallahu alaihi wa sallam inna Allah wa mala'ikatahu hakika lallai Allah da mala'ikunsa yusalluna ala nabi suna yin salati ga annabi ya ayyuhal ladzina amanu ya ku waɗanda suka ba da gaskiya sallu alaihi ku yi salati a gare shi wa sallimu da kuma taslimi ka gane ai asalin sallama din gaisuwa ne wa tahiyyatu fiha salam to amma a haƙƙin manzon Allah ana fassara ta da aminci tasliman amincewa malamai suna cewa daga cikin falalar salati ayyukan ibada da Allah ya umarci muminai da yi ba wanda Allah ya dora wa zatin sai salatin manzon Allah Allah ya ce ku yi sallah ku yi azumi ku yi zakka ku yi haji ku yi istighfari ku yi hailala ku yi gashi nan dai karatun Qur'ani amma ba wanda Allah ya ce yana yi sai salatin manzon Allah kuma waɗancan ayyukan sun shafi dukkan musulmi da salihi da mumini da fasiki in dai yana amsa sunan musulmi dukkan wancan ayyukan Allah yana neman sa ya aikata su amma salatin manzon Allah da farko sai da ya sanar da mu shi yana yi yace mala'ikunsa suna yi kuma da ya tashi sai ya kira muminai kadai ya ayyuhal ladzina amanu ya ce ya ayyuhal lazina aslamu da ta wanda suka musulunta ba a musulmin ma sai da ya tace ya zaɓo muminai sannan yake sallu alaihi baya neman salati daga bakin wanda ba mumini ina fata an gane shi yasa masu gudu barno ta ƙasar barno za ka bi in suka zo ma'anar wannan aya suna cewa Allah ya yi umarni ba da abi nafsi ka gane ya yi wa mala'ikati sannan suka ce wa ayyaha bil mu'minina min jinnil alami wa insi sannan ya yi gayya ta muminai amma muminan na aljanu min jinnil alami wa insi da kuma ɗan adam na wannan salikai saboda haka salatu manzan Allah babu abu mai falala kamar ka saboda Allah yana yi mala'iku suna yi kuma ya umarci mummune da yin salati a gare shi. Wa'annan nara hakika wuta, wutar jahannama haƙun gaskiya ce, kamar yadda aljanna take gaskiya, to haka wuta ma gaskiya ce akwai ta. Ta kunu tana kasancewa fil arzi tabi'a a cikin ƙasa ta bakwai, a sufula makaskanciya, wacce take can ƙasa da ƙasan bakwai, asfala safili na kenan. wa man da khalafi ha duk wanda ya shiga cikinta la ya mutu shi ba zai mutu ba wa la ya haya kuma ba zai rayu ba ba zai rayuwa mai daɗi ba shi ba matacce ba shi ba rayaye ba wa huwa da'imul huzni kuma yana madawamin bakin ciki a azana Allah Allah ya mana tsari da jahannam alhamdulillah sai ne sai aka gani shafi na nawa shafi na talatin da bakwai ina za mu tashi wala hillu ta akiru salati jinkirin sallah gaban lokacinta baya halatta da adami tsahara a dalilin rashin tsarki wai don ba ka da tsarki tsarkin nan ko da janaba ce rashin tsarkin ko rashin alwala ne ko rashin tufa mai tsarki ne wannan baya halatta jikinsa sallah har lokacin ta ya fita idan rashin ruwa ne na wankan janaba akwai taimama an mai janaba yana yin taimama in ya rasa ruwa in rashin alwala ne shi ma akwai taimama ana yin taimama domin hadasi babba da ƙarami in tufa mai najasa ne baka samu ruwan wankewa ba jiya an gaya maka sallabi na gasaki to ba ka da wani uzuri in dai kana cikin hayyacinka na jinkirta sallah wai don rashin tsarki wa man fa'ala zalika duk wanda ya aikata wannan a dalilin rashin tsarki har ya bar sallah ta zama qara'i faqad asa rabbahu haqiqa ya saba wa ubangiji sabon kuma ba ƙari ba ya aikata kaba'ira dole sai ya tuba wa man lam yajid ma yasturu bihi auratahu duk wanda bai samu abin da zai suturce tsiraicinsa da shi ba sallah uriyana yayi sallah tsirara wannan sharaɗi na biyu daga cikin sharuɗan sallah a cikin sharuɗan sallah ba mun yi daharatul hadasu wal khabasi ba mun yi katurul aurati mun yi istiqbalul qiblati to duka shi ne yake gaya maka wancan dai tsarkin kabasi idan bai samu ba shi ma a yi sallah a haka tare da najasa idan hadasi ne ba a samu ruwa ba to akwai ƙasa sai a yi taimama a yi sallah idan kuma rashin tufafin nema gaba ɗaya to ba za ka bar sallah ka zama ƙala'i ba idan baka da sutura kai kai sallah tsirara wannan sharadin ya faɗi wa man aqda al qiblata wanda ya kuskure wa al qibla daga cikin sharadin sallah akwai istiqbalul qiblati to mutumin da ya kuskure bai fuskance ta ba har yayi sallah a ada ya sake sallan fil waqti in a cikin lokaci lokacin da ya gano ya kuskure al qibla in akwai sauran lokacin sallar to zai rama in kuma bai tashi ganowa ba sai da lokacin sallar ya fita ta zama ƙara'i ba zai rama ba tun da ba da gangan ya kuskure wa alƙiblan ba wa kullu i'adatin fil waqti dukkan sake sallah a cikin lokaci to fa hiya fadila wannan sakewar mustahabi kaji kuskurewan alƙiblan da mantawa da mutum yayi sallah da tufa mai najasa bai tuna ba sai da ya idar da sallah to da aka ce in akwai sauran lokaci ya gusar da najasan nan ko ya furkanci alƙibla ya sake sallah to sake sallah ma fa hiya fadila mustahabi in dai ba da gangan bane sai da ya idar da sallah sannan ya gane to in bai sake ba ma ba komai amma an so ya sake in akwai yarwar lokaci wa kullu ma tu'adu minhu salatu fil waqti ko dukkan abin da ake sake sallah minhu daga gare shi duk abin da in ya faru aka ce a sake sallah fil lokaci a cikin lokaci ba a ada abadan aka ce ba a ada fil lokaci to fala tu'adu minhu al fa'ita ba a sake tseren riya wata talga ta tsere ta zama qara'i in dai a ada fil lokaci aka ce to ita ba za a rama ta ba wannan fila haka nan ba a sake nafila ko da a lokacin gari kamar ta kai nafila da tufa ke na gasa sai da ka gama ka tuna to ba a ce sai ka rama ba ka gane ko ka manta ka kuskure wa alƙibla sai da ka idar da sallah sai ka gane a lafila ko akwai yalwar lokaci ta ba a sai karama farilla sai wata take a lokacin ta aka tuna in lokacin ya fita ita ma ba za a lawa ba ita alfa'ida su to haka da ita ma nafila alhamdulillah sai ne a shimawi shafi shafi na arba'in da uku ina za mu tashi wa amma arkanuha amma ka ga rukunanta ita juma'a fa kamfatun guda biyar bayan mutum ya cika shuruɗul wujubi guda bakwai din nan to wajen gudanar da juma'an kuma sai an cika rukunai guda biyar al rukuni na farko al-masjidu masallaci ba a yin ta a filin idi inda ake sallar idi ko inda ake sallar roƙon ruwa ana yin ta ne al-masjid ba al-musalla ba kuma masallacin ba kowane iri ba ba masallacin da aka gina shi kamar shago amanna a cikin gidajen mutane allazi yakunu jami'an wanda yake zamantowa jami'i wanda yake tattalowa mutanen gari ko mutanen anguwa idan masallacin bai ɗauka ba haraba za ta ɗauka idan haraba ba ta ɗauka ba titunan da suke saduwa da haraba za su ɗauki jama'a shine jami'i ma'anar jami'u shine mai tarowa wanda yake gabar da yamma kudu da arewansa ba yi da wani gida a manna a jikinsa kamar makoci ka gane shi ne jami gabar da yamma kudu da arewansa duka in ma haraba dai in ma titina ne wannan shi ne rukuni da ake yin juma a cikin a sami rukuni na biyu aljama'atu a samu jama'a isassu walaisa lahum haddun amma babu iyaka ga waɗannan jama'a inda malikin a wajen imam malik ba a iyakance sai sun kai adadi kaza ba amma dai su kai yadda ake kai musu jama'a bal la budda ba makawa an ta kuna jama'atan masu yi juma'a su kasance jama'a ne ta taƙarra bihim ƙaryatun da alƙaryar da suke zaune take tabbatuwa da su garin nasu yana tabbata ba ranar da za ka zo babu mutane a gari ba ranar da za ka shigo mutanen da aka samu a garin da su kai yin juma'a ba ina fata an gane waɗannan su ne jama'a da ake nema kafin a tsaye da juma'a a gari waraja ba'adu aimatina amma shashin jagororinmu na malikiya ya yi rinjayar allah cewa ita juma'a ta juzu disney ashara rajulan tana halatta da mutum goma sha biyu baƙi na da suka wanzu salamiya har zuwa sallamarta. Da yake baƙi na anan an taru ko da mutum ɗari nawa ne ko sun kai dubu. Sai wani abu ya zo yaƙi ko wani kasuwa ko wani abu sai ya watsa mutane. To waɗanda suka tsaya bayan an fara sallan na har zuwa sallama sun kai mutum goma sha biyu maza. Banda liman, banda masu buki. wanda suka samu cikakkiyar sallah raka a biyu goma sha biyu to juma'a ta halatta in aka yi ƙasa da haka to juma'a ba ta inganta ba sai dai a tashi a yi sallar azahar ina fata an gani wannan idan ana yi ne sai wani abu ya gujiro ana cikin hudu ba ko sallah sai aka ji tashin bom aka ce ai ga sunan suna zuwa sai kowa ya watsi sai aka samu wanda suka daure mutum goma sha biyu har zuwa sallaman liman to juma'a ta inganta in ba su kai sha biyu ba to ba ta inganta ba wannan kuma ya gina wannan hukunci nasa akan abin da ya faru a zamanin maza Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da yana kudu ba sai fatake suka shigo yan kasuwa wanda suka tafi sham fatauci sun shigo garin madina daidai lokacin maza Allah yana kan mimbar yana hudu ba gaba ɗaya yan kari duk suka watsi suka tafi bayan gari saboda in baka je ka saya a lokacin ba sai dai ka saya a hannun yan sari da tsada wannan ya sa duk suka watse suka tafi bayan gari ciniki a lokacin al'adar garin madina in fatake suka zo ana buga wani tambari shi ne yake sanarwa cewa fatake sun zo wanda yake da buƙatar sauƙi ko yin sari sai ya je ya sara a hannunsu da sauƙi ya kawo kasuwa kuma shi ma ya kasa ya samu riba in ma mai sayan amfani ne nasa a gida baya son tsada zai je ya tara a wajensu a bayan gari ya saya da aka buga wannan tambalin kowa ya fahimci cewa fatake ne fa suka mu sai kawai mutane suka dinga zare jiki suna fita maza Allah yana hukuma to waɗanda suka zauna ba su tafi ba gaba ɗaya mutum goma sha biyu a garin Madina. al'amarin manzo Allah to shine a ƙarshen suratul jumu'ati sai Allah ya saukar da hukunci ka gane ai cewa wa idza ra'aw tijaratan idan suka ga kasuwanci wannan fa da sabon manzo Allah aw lahawan ko wani walgi shine gangan nan da ake bugawa tambari wa idza ra'aw tijaratan aw lahawa in faddu ilaiha sai su watse zuwa gare ta wa tarakuka qa'iman su kyale ka aje kana hutuba to kul in suka dawo ka gaya musu ya rasu kul ka gaya musu ma inda Allah abin da yake wajen Allah da sun tsaya sun saurari hudu ba an yi sallar juma'a tare da su abin da yake wajen Allah na falala da lada khairun shi ne mafi alheri min Allah akan warji na gangar da ake kaɗawa wa minar tijara shi ne mafi alheri akan kasuwanci domin wallahu khairu raziki Allah shi ne mafi fitin masu arzuta ba da yadda sauranka ne zai arzuta gaba sai Allah ya arzuta to a nan kaga Allah ya yi zargi akan masu yin kasuwanci ana yin sallar juma'a domin ayar bayan ai ta ce wa zarul bai'a fas'au ila zikirillahi wa zarul bai'a ku tafi sallar juma'a shine zikirullah wa zarul bai'a ku bar kasuwanci sai aka hana kasuwa lokacin sallar juma'a sai ne a sadisu to alhamdulillah mun samu guda biyu a cikin sharuɗa guda biyar almasjidu da kuma aljama'a sai ne izziya shaji ɗari da sittin da nan ɗari da sittin da takwas fasulun dadewa insha Allah ya ƙulun itikafu itikafi yana ɓaci da fi'ilil kaba'ir da aikata kaba'ira manya-manyan zunubai to kai da ka tafi aikin nafila kuma ka ɗige da kaba'ira ka ko ai yau ai galaba ka je ba yace maka kan zina kamar zina zinan kuma ko ba da rana ya kare azo ba ko da daddare jima'i da matar kama an hana ka a yi tikafi Allah ya ce wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid to balantana kuma kai zina wa shurbil kamri da shan giya kaba'ira ne yana bata itikafi wal kazbi da ƙarya shi yasa ba a son hira da yawa ba su yi zinan ba ba su sha giyar ba amma ka ga ƙarya tana bata musu itikafi zai su yi kwanakin ban za su taso su dawo gida ba lada to a zamani yanzu inda za ka shiga itikafi wani ya kama ziyara ku zauna ku yi hira to sai dai in ba samu minti biyu uku ana yi ko in ba yi ƙarya ba a yi giba a yi annamimanci kuma kowanne kaba'ira ne kuma dama ce maka da fi'ilin kaba'iri da aikata kaba'ira ya fito da itikafi wal qazafi da kuma qazafi kai wa mutum qazafin abin da bai baka ce yayi wa bil jima'i itikafi yana bashi da yin jima'i na halal din ma inda a cikin itikafi ne wa muqaddimati da magabatan jima'in abubuwan da ake gabatarwa kafin a yi jima'i kal qiblati kamar sumba wannan jima'in da muqaddimansa lailan da daddare ne yayi bayan ya sha ruwa daga azumin da yake na itikafi au naharan ko da rana ya karya azumin itikafin to ya karya masa itikafi ala wajen shahawati amma kubla din in yayi ta a bisa fuskar sha'awa kubla a wajen laraba akwai ta sha'awa akwai ta al'ada akwai ta zumunci akwai ta tausayi duka ka gane yayi ta sha'awa shine tsakanin miji da mata ma'aurata ta zumunci akwai tsakanin muharramai shi da dan uwansa ko ƴar uwarsa ya ko kanwarsa su baci hannun juna ko su baci kuncinta ko kafaɗarta wannan su al'adarsu wannan na zumunci akwai na tausayi wanda ake sumbatar yaro ƙarami kana masa wasa ka sumbace shi wannan na tausayi ne rahama kenan ka gane akwai na al'ada tsakanin aboki da aboki ko kawa da kawa wanda ba mace da namiji ba to akwai kuma na sha'awa to wannan kubla din wacce take karya ita kafin ita ce wacce aka yi ta ala wajhi shahawat wanda aka yi ta a fuskar sha'awa tana bata itikafi wa bil haidi itikafi yana baci da zuwan jinin haila amma hukuncin jinin haila yayi daban da sauran shi jinin haila ba bata itikafi yake ba yana dakatar da itikafi in jini ya zo sai ta fita ta koma gida alfarmar itikafin nan yana nan akan ta har zuwa lokacin da jinin nan ya ɗauki. Wa bil akali haka na itikafi yana ɓaci da ci wa shurbi da shan abin sha na haran da rana. A dama an ce sai da azumi. To in dai da gangan ya karya azumin itikafin nan itikafin ma ya ɓaci. Wa bil kuruji min al masjidi itikafi yana ɓaci da fita daga cikin masallacin da gere ma'isha ba tare da abinci da zai ci ba ba ci da sha ba shine ma'isha a nan. au da gairi hadatul insani ko kuma ya fita ba domin buƙatar ɗan adam ba shine kashi da fitsari ci da sha kashi da fitsari shi kadai ya halatta mutum ya fita daga masallaci lokacin itikafi amma ba a yadda ya je ko dubiya ko jana'iza ko ta'aziyya ko ma waye ya mutu in ko ya fita don wannan to itikafin sa ya ɓaci alhamdulillah sai ne risala lafiya ya himma risala ina ne نعم الموضوع متوسع الرسالة دليل نوع دليل شرع دليل شرع ده تسعين دبيو كتمي ونهى الرسول عليه السلام من قال عليه السلام يا يهني عن الأكل والشرب قبل شي دشا بالشمال دهبو ya hana cin abinci ko abin sha mutum ya ɗauka da hagu kamar da na yi misali jiya ko da shayi da buredi ne har ka yagi buredin da dama ka kurɓi shayi da hagu in ma ba za ka yi tsome ba to ka ajiye ka buɗi buredin da dama ka sa a bakinka ka ɗauki kofin da dama ka kurɓa ya hana cin abinci ko shan abin sha bishimali da hagu wata nawala ko wata nawilu kana miƙawa za sharifta idan ka gama sha kana miƙawa man man alayi minika wanda yake jefan damanka idan kuna zaune a majalisa ko kamar da'irar nan sai aka kawo ko ruwan sha a kwano ko ko fura da nono da ake kama da dudai to idan ka kama ka sha sai ka miƙa wanda yake gefen nama in ma ƙwarya ce ka kama baki ka sha nono ko menene to in ka ɗauke ka miƙa wanda yake dama wannan shine ƙa'ida ina fata an gane saboda hadisi ne zo a cikin muwatta malam da samuru dani ya kawo shari yake annahu sallallahu alaihi wasallama utiya bi labani an zo wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da nono qad shiba bima'in an cuɗanya shi da ruwa wajen shaɗin ba laifi ba ne wajen sayarwa ne a tsara wa nono ruwa haramu algudi amma in za ku sha ko za ka bai kyauta da shi ko don a ji daɗin sha to babu laifi don an zuba ruwa an gauraya za ka za ku dama kula ma kuna ƙara ruwa to wannan wajen sha ba laifi amma wajen sayarwa haramu ne ai kuli da shi ne shi ba an tuɗanya nonon da ruwa wa an yaminihi a arabiyun a gefen damansa kuma wani balaraban ƙauye ne ya zo daga ƙauye bai san ka'idar majalisar manzon Allah abubakar ne shi zama a dama sannan umar sannan wanda suka biyo baya ba shi kawai yana zuwa saboda eh jamala ta manzon Allah ta kulgo shi kawai yana zuwa sai zauna a gefen damansa shi kuma manzon Allah ba zai tashe shi ba wa an ya farihi as-siddiq gefen hagunsa kuma abubakar siddiq sai da abubakar da ya fito ya ga wannan balarabar kawai ya zauna a dama annabi shi ke da sai ya koma gefen hagu lale zauna kusa da manzo Allah a gefen hagu akan ya zauna a daman balarabi sai da auke wa hagu fa shariba manzo Allah sai ya sha wannan nonon da aka gauraya shi da ruwa thumma a'dal a'rabiya fadlahu sannan ya ba wa balaraban ƙauye ragowar wannan nonon wa ƙala sai kalli sana abubakar ya miƙa wa balarabar ƙauye ya kalli abubakar ya ce masa al'aimana fal'aiman yawa na dama ake bayarwa sannan wani na gefen dama inda ka zaɓi hagu ka zauna in ya kewayo to in kuma ya ƙare a hanya sai dai a yi yau balarabar ƙauye shi ne ya ribanci damacin manzo Allah wannan tunda har manzo Allah ya abubakar wannan kaga ƙa'ida ce mai girma manzo Allah yake koya mana wajen mu'amala ta musulunci saboda haka ala ayi halin kowaye a gefen hagunka in dai ka kama to wanda yake dama shi yake da haƙƙi ka miƙa masa wa yunha an yi hani an nafki fi da'ami wa sharabi ga yin busa a cikin abinci ko abin sha ina fata an gane wal kitabi da kuma littafi ko alqur'ani ne ko littafi ne na karatun ilimi in dai akwai ko bismillahir rahmanir rahim ne a ciki a rubuce kuma ko da boko aka rubuta bismillah ko sunan Allah to bai halatta ka hura shi da baki ko yayi kura ka ce za ka hure ka sa akwai masu yi to an hana ba a yi abinci inda zafi ko ka bari ya huce ko ka hurhuta haka nan abin sha ɗan ka ɗebo kunu da zafi alu da yi kana hurawa wa an shurbi fi aniyati zahabi wal fidda an yi hani gabalin abin sha gabalin shan abin sha a cikin korai na zinare da azurfa ƙwarya ko ƙoƙo ko kwano da aka kera shi da zinare ko azurfa haramun ne mutum ya sha abin sha a ciki ko ya ci abinci a ciki wala ba asa babu laifi bi shurbi da shan abin sha ƙa'iman a tsaye wala yan baji baya kamata liman akala kurasa ko ga wanda ya ci jan algari awi sauma ko ya ci tafarnuwa awi albasala ko ya ci albasa ni al danya danyar tafarnuwa ko danyar albasa banda wanda aka dafa ko aka soya a cikin abinci baya kamata an yi kulan masjida ya shiga masallaci wannan layan baki din na hani ne wato hanin na haramci ne saboda ya zo a hadisi maza sallama ya ce man akala hazihil kabisata fala ya karo banna masjidana duk wanda ya ci wannan mummunar ɗan itaciya yana nufin tafarnuwa ko albasa to kar ya kusanci masallacin nan namu ya ce domin mala'iku suna halartar sallolin da muke a cikin masallaci a wata ruwaya manzo Allah ce fa inni unaji man la tunaji ya gaya wa mai cin tafarnuwa ni ina ganawa an kawo masa tafarnuwa ne da albasa a cikin wani abu ko tukunya ne ta ƙasa aka kawo masa kusa yana kai kansa zai sa hannu sai ya ji walin abin nan sai ya yi baya aka ce ya rasulallah haramun ne ce a'a ba haramun bane li anni unaji man la tunaji abin da sa ba su bani ina ganawa da wanda kai zaka ganawa da shi yana ganawa da malaika jibril duk ba sa san walin tafarnuwa da albasa to saboda haka ya zama hukunci ne na dukkan masallatai ba iya masallacin manzon Allah ba duk wanda ya ci tafarnuwa danya ko danyar albasa wanda ba a dafa ba to baya kamata an yi kula masjida ya shiga masallaci ya ta sallasa a gida shi kadai har sai lokacin da walin tafarnuwa ko albasa ya bar bakin sa sannan ya fara zuwa masallaci alhamdulillah sai mai hashatul adawi kwana biyu mala ya kudu lafiya ko a aikin gona ko lokacin sa ne Allah ya taimaka ya jikin da yake kwanaki ka dan gaji asibiti ko muke tunanin ko ko jikin ne ya motsa alhamdulillah ina za a tashi ɗari biyu da talatin da ɗaya ina za mu tashi a tsira ta nawa sama ko ƙasa da annahu ne yawwa yawwa kuma ba da an ya furuga min mafi baɗin zira'ihi sannan bayan mutum ya gama shafar cikin zira'insa a wajen taimama ya bigi ƙasa na biyu ya shafo daga nan zuwa gwiwar hannu ya juya ya shafo cikin zira'i ta gane ai to yujiri ba ina buhumihi ya tafiyar da cikin babban ɗan yatsansa na hagu in ya shafo zuwa nan to wannan babban ɗan yatsan da yake nan ya gudanar da shi ai ibhamihi babban ɗan yatsansa min yadihi yusra na hannunsa na hagu wannan ya gudanar da shi ala zahiri buhum yadihi yumna a bisa bayan babban ɗan yatsansa na hagu ka san lokacin da kai shafa shi a ware yake a gefe lokacin da kai haka kaga shi baka shafe shi ba amma waɗannan su ka shafe da kai haka ka shafo zuwa nan kaga shi a gefe to idan ka shafo nan ka zo nan to sai ka yi haka cikin wannan ya shafi bayan wannan in ba ka yi wannan ba to ka bar lum'a ta shafa ba ka shafe shi ba domin sanda ka yi haka shi a gefe bai ka an yi shafa ba to in ka zo haka a lokacin shi za ka shafe shi ne abin da yake kwatanta mana li'annahu domin shi da yin shafan nan lam yamsahu bai shafi wannan babban ɗan yatsan na dama ba awwalan da farko ya hudun kawai ya shafa sai ya zo nan ne sannan zai shafe shi ma zakarahu min imranul buhuri abinda malam ya ambata na tafiyar da babban ɗan yatsan hagu ta bayan babban ɗan yatsan dama ko to misluhu akwai misali irin wannan da ibn sulla'i a wajen ibn sulla'i shi ma ya kawo ba da fara ne kadai ya fara faɗi ba wa zahiru ruwayati mabayyana waɗannan ruwayoyi masu zahiri ibhamil yumna shine shafar bayan babban ɗan yatsan dama ma'a zahiri a sabi'iha tare da bayan ɗan yatsun hannun daman ta gane ai a sauran ruwayoyi kenan gaba ɗaya haka ake shafar su kenan sai a haɗe shi da su a sauran ruwayoyi sai a shafa haka na ka zo ne shi kenan an gama in ka zo ne sai ba zai shafa tafin hannu to amma a wannan ruwayar mai risala da ibn tsulla su haka suka ce saboda neman sauki yace la a'lamu ahadan min ahli luga ba ni ban taba sanin wani mutum daga cikin malaman luga ta larabci ba naqala ya naqalto fil ibhamin lati al-asbu'i uzma ko cikin babban ɗan yatsa wanda ita ce ɗan yatsa mafi girma ko bihima ya ware su da sauran ɗan yatsu ba wa inna malbuhu ka gane ai abin da ake ce masa albuhumu bai rufo arba jam'u buhumatin wa hiya ita ce auladu da'ani ƴaƴan tumakai yana magana akan rufu'ar wancan ba'un din ka san anan jiri ba ina buhumihi yake ko can ma yake ala zahiri buhumi yake yumna amma a luska irin tamu ta risala ta asali bar fata ake mata yujiri ba ina bahrihi ala zahiri bahri yadihi yumna in ka duba sauran nuskoki gaba ɗaya fata ne to anan kamar malami yana ƙalubalantar nuskar da ta zo da rufu arba da suke cewa buhu ba a kira babban ɗan yara da buhu albuhum hiya audadul da'an ba akwai bahimatul an'ami ba mun san ko min bahimatul an'ami bahima dabba buhum jam'i ne na auladul da'an ya'yan tumakai ƙanana to kaga anan bai kamata a yi rufu arba a ce buhum ya bihim na ko yujiri baɗina buhumi ba abin da yusufun da bahani a cikin kasidarsa ta sallu alaihi wa sallimu ta sulima da yake magana kan kafiran makka yana ce masu wal buhumu a azamu hurmatan wa jalalatan min mangada bi muhammadin mazmuma ko yana cewa ai dabbobi kaga buhumu yake ne wal buhumu dabbobi a azamu hurmatan su ne mafi girman alfarma wa jalalatan da girma akan irin su Abu Jahalin da suke cutar da manzo Allah suke gara dabbobi da su sun fi masa daraja da ɗaukaka akan irin su Abu Jahalin da ire-iren sa kaga buhumu yace wal buhumu a azamu hurmatan wa jalalatan to wato mafi inganci a karanta shi da fatahar ba yujri badina bahmihi ala zahiri bahmi yadihi yumna to alhamdulillah summa ba mun tashi daga su akwai astar shafi na nawa aftari shafi na nawa na tamanin da nawa to ina za mu tashi na'am wadakilu masjidin mutumin da ya shiga masallaci fi gari waqtul karaha a cikin wani lokacin karhancin nafila ba lokacin da aka karhanta nafila ba ba lokacin da aka haramta ba ya shiga masallaci yana da alwala to yuhayyihi ya gaida masallacin nan da raka'atain da raka'a biyu qabla julusi kafin zauna wasu ko masallacin juma'a ne in ka shigo in dai ba kiran sallah ake ba in kiran sallah ake yi ka tsaya kar ka zauna aka gama kiran sallah ka yi rakatai ni ka zauna in ma za ka ƙara ka ƙara kafin liman ya zo ina fata an gane idan ka shigo to da ka shigo ka yi sallah raka'a biyu mustahabbi ne to amma mai iziya ya gaya maka wala ta kutu bilbilu ba ta tserewa don mutum ya manta ya zauna ko ka zauna in ka tuna to za ka iya tashi ka kawo ta hiyatul masjidi na gaisuwar masallaci wani na yana daga sallar nafila a tarawihu sallar tarawihi da ake yi a cikin watan ramadana bayan sallar isha samani asharata taslimatan sallama goma sha takwas ne raka nawa kenan sha takwas sau biyu ka ce talatin da da shida raka talatin da shida suke yi a zamanin farko sallama goma sha takwas wakila a wani ƙauli aka ce ashirin sallama goma raka ashirin kenan irin yadda ake a haramin maka da madina a tarawi ma bainal isha'i abin da yake tsakanin sallar isha wal wutri da raka'ar wutri ka gane duk a matsayin shafa'i suke kenan tsakanin sallar isha da raka'ar wutiri ake yin tarawih amma mu yanzu ba sallama goma ba sallama biyar din ma ba kowa yake iya zuwa ba kuma gajerun surori muke da amma saboda kasala ta mutane ba kowa ne ma yake iya zuwa ba farkon azumi za ga masallaci yana cika azumi yana fara nisa jama'a suna raguwa wala ba aka bitta na fuli babu laifi da yin nafulfuli fi jalasatin imam cikin ɗan zaman liman da yake banar ashibai tsakanin shafa'o'in nan na tarawih ba sa a ƙa'ida inda ake yin tarawih cikakke masu yin sallama goma sha takwas raka talatin da shida da masu yin sallama goma raka ashirin kafin shafa'i da wuce idan aka yi raka a hudu dogaye ana zaunawa a huta a nan ta samu tarawihi din ai daga hutu ne ka gane arrahatu da arrahatu ba hutu ba ba rauhun wa raihanun to daga wannan lugar aka samu tarawihi in aka yi raka'a hudu dogaye sai a zauna a dan huta to in kai ne sallan sarkin sallah babu laifi lokacin da ake wannan hutun sai kuma ka tashi ka kawo nafila raka'a biyu ka sallame kafin liman ya tashi a cikin in kai kana jin ƙarfi kana jin samarta ko ƙuruciya ba ka buƙatar hutun shi na ce maka wala ba a sabbita na fuli babu laifi da yin nahu da sun fi jalasatin imami cikin ɗan zaman nan na liman bayanan ashibai tsakanin shafa'o'in tarawihi wa mudrikun nasu fiha mutumin da ya riski mutane a cikin tarawihi la yusallil isha ma'ahum ba zai sallar isha tare da su ba za ka ce bari ka bi su an iya yi raka'a biyu an sallame kai ka tashi ka ci ko raka'a biyu ka asirce ba ba zai yi ba domin suna fila suke kai kuma farilla za ka yi wal witr ka ga raka'ar witri sunnatun sunna ce muakkadatu a bar kalfafawa duk wata sallah in ba ta farilla ba ce to ba ta kai witri karfi ba a kiba shafi'in ko raka'atun ba raka'a ɗaya ne ake yin sa a kiba shafi'in karshen shafa'i munfasilin amma abu rarrabewa ba a yin su raka uku a jila ce a yi shafa'i da wuturi in kai shafa'i za ka yi kallama sannan ka tashi ka kawo wuturi raka su raka a ɗaya wa waƙatu lokacin shafa'i da wuturi ba'adal isha'i bayan sallar isha da aka yi ta fi waƙati hali mukutari a cikin lokacin ka na mukutari nan yana gaya maka idan jam'in magariba da isha kuka yi a daren ruwan sama to za ka yi shafa'i da wuturi bayan wannan ishar ba saboda ba a lokacin ta na mukutari aka yi ba ka gane shi yasa mai biya da ya kawo salatul jami a ƙarshe da ya faɗi yadda ake yi sai ya ce wala yusalluna isha'a ka gane illa ba da majibi shafa'i yace amma fa in suka yi jami'in nan ba isha'a ba wala yusalluna shafa'a wal witra ba za su lashi shafa'i da wuturi ba illa ba da majibi shafa'i sai bayan koyuwar shafa'i shine lokacin mukutari na isha wal afdalu lil witri abin da ya fi falala ga ma'abocin alwurdi ko wuridin nafila wuridi na nafila duk wani aiki ibada da ka saba yin sa kullum shi ana kai masa wuri har sallah duk wata sallah da ka saba yin ta da daddare ta nafila sunan ta wuri duk wani wuri aya ko sura da kake karantawa duk dare ba ka fashe sunan ta wuri duk wani ismi na Allah da kake karanta wani adadi sunan sa wuri ka gane yanzu shi yasa tijana suke cewa wurdul sabahi wa wurdul masa in sun tashi kiran ayyukansu na ɗari kamar sai su ce auradu ɗariƙa auradai saboda kullum ana yin su ba fashi har kai fashi ma za ka yi ramako wannan shine ma'anar wurdi abinda aka saba yin sa na ibada yau da gobe ba a fashin sa in lokacin yayi za a yi ina fata an gane to sunan sa wurdi a luka to ma'abocin wurdi na nafila yake nufi abin da ya fi falala gare shi ta ashiruhu ya jinkirta wannan wuridin nafilar tasa ila akirin laili zuwa ƙarshen dare ka gane yayi akan ka yi shi daga an sallar isha ko shafa'i da wuturin ne ga laka jinkirta zuwa ƙarshen dare wa gairi wanda ba zulwurdi ba ba wanda ba zulwurdi ba wanda bai saba tashi daga dare yana yin nafilfili ba to la ya namu kar ya ce ya kwanta bacci ko ya tafi ga rauniyarsa ya je yawonsa ya dawo to kar ya yadda ya yi bacci illa an musulun sai ya shafa'i da wuce tunda kai lalatacce ne ba ka yanke bacci karshen dare a tashi ka yi nafulfuli ba to kar ka yadda ka kwanta sai ka yi shafa'i da wuce ina fata an gane to alhamdulillah in mun tashi wata kila sai mu ƙara sai me na'am sai me تعليم المتعلم لا لا شافي نفس السنة لا لا تجي yana kamata da neman ilimi Allah ne shafi na 66 yana kamata da neman ilimi Allah ya kila kada ya shagaltu bile da wani abu daban sai dai ilimin. Kar ya bujira ga balin fiƙihu, duk yadda yake neman karatu, to kar ya kauce wa ilimin fiƙihu. Kar ya shi ne wala yi uriba, kar ya bujire ya kawar da kai alin fiƙi ga balin fiƙihu. ya dinga hada da fikihu duk abin da yake karantawa a cikin sauran fannoni na addinin musulunci qala muhammad ibn al-hasan rahimahullah muhammad dan hasan Allah ya ji kansa ya ce inna sana'atana hazihi haqiqa wannan sana'ar ta mu kasan sana'a larabci ne sana'a ko sana'a duka ana fada ko san'a ka gane sun Allah allazi atqana kulli shay bi ma'ana aiki da mutum yake yi yau da kullum to yake wannan sana'a samu yana nufin neman ilimi hazihi wannan minal mahadi muna yin ta ne tun daga tsimman goyo ilal lahadi har zuwa kabari tunda muka zo duniya muke neman ilimi ba ranar denawa har sai mun jima a cikin kabari yace fa man arada an yutraka ilmana haza duk wanda yake so ya bar wannan ilimin namu haza wannan sa'atan a wani lokaci kaga ya kawo shi na kira wanda ba a yanke ba yana tunanin wani lokaci in yayi ko in yayi aure ko in ya girma ko in ya zama saurayi ko in ya tsufa yana tunanin ya yanke kansa wani lokaci a rayuwa da zai daina karatu to fa dai turku sa'ata ya bar shi a yanzu kaga wannan ya kashi da alif da lamu wanda shi an san shi yanzu da ma'arifa wancan sa'atan na kira babu lokaci amma shi ya yanke wa kansa a wani lokaci da shi ya sani in yayi zai daina to kar ya wahalar da kansa yanzu ma ya ajiye mana kayan kar ya wahalar da kansa yanzu ma ya bari ya je ya shiga abin da zai shiga ya bar mana kayan wadda kala faƙihu ala abu yusufa wani malamin fikihu ya shiga wajen abu yusufa alhamdani ya uduhu yana duba shi fi maradi mauti a cikin jinyarsa ta mutuwa abu yusufa alhamdani fa babban malamin nan wa huwa yajudu bi nafsi yana baiwa da ransa in malamai suka ce maka yajudu bi nafsihi yana halin fitar rai shine yajudu bi nafsihi ka san shi mumini in an wa daukar ran mala'ikan ba zai taba shi ba ba cewa zai kiran nan zai ta fito ba Allah sai ya yi wa nafsu ya ayyatu hannabtu mutma'inna irji'i ila rabbiki ki fito zuwa ga ubangiji rabi ya san kina mai yarda da abin da Allah ya tanada miki mardiyan kuma kina a bar yarda a wajen Allah to jin wannan sai ran yayi shauƙin ubangiji ba shi da kansa sai ya fito yana fitowa manzo Allah ya faɗa hadisi sai mala'ikan ya kama ya zare kamar yadda kake zare gashi a cikin kulli akwai wahala gashin zai ji wahala don an zaro da cikin kulli wannan lan mumini ce to shi yasa suke cewa ya dubi da nafsi yana baiwa da ransa shi da kansa yana ba da ran domin a kai ta wajen Allah to Abu Yusuf a cikin wannan hali yana halin fitar rai ya dubi da nafsi yayi lamba ta shida wa huwa ko a to lamba ta biyar ne a ce man da da nafsi daga fi'ilin ja da binabi ya yi baiwa da ransa, iza ƙaruba an yi kuba ga idan ya kusanci a karɓuran, sai a ce ya dudu binabi ko ja da binabi. To a irin wannan halin, shi wannan faƙihi da ya zo duba Abu Yusuf, faƙala Abu Yusuf al sai Abu Yusuf al-Hamdani ya ce wa wannan malamin da ya zo duba shi, yana halin mutane ba Abu Yusuf, amma ya ce masa ramyul jimali rakiban jifan shaidan akan dabba akan abun hawa a kudu shi ya fi falala an rajilan ko jifan shaidan da kafa da daga mutum da yake halin fita duniya yana tambayar mas'ala ta ilimi ta ga bai haƙura ba min mahadi ila lahadi ke wai ka yi jifan shaidan rakiban kana mahayi a kudu shi ya fi falala an rajilan ko kana tsaye da kafafuwan Falon da arifin jawaba, shi wannan malamin bai san amsar ba, dama ya yi tambaya ne don ya kare shi, ilimin da ya rage bai karantar ba ya gama kafin a ɗauki nan. Shi wannan baƙihi da ya shigo bai san amsar ba, bai san wanne ne ya fi wani ba, fa a jaba bi nafsihi shi abu zuban sai ya amsa bi nafsihi da kansa cewa jifan shedan kai da kafarka ya fi akan kai abun hawa yanzu ina abun hawa yake ma ka samu ka kai kanka ma yanzu ba laƙumin ka ko jakin ka to haka za yan baji ne faƙi haka nan yake dacewa da malamin fikihu an yashtagila bihi ya shagaltu da ilimin sa fi dani auqati cikin dukkan lokutan sa ga Abu Yusuf dai har a lokacin mutuwa ma bai bar ilimi ba bai bar karantarwa ba to fahina izin a yayin nan ne lokacin da yake tare da kayansa a kowane lokaci yajidu lazzatan azimatan zai samu jin daɗi mai girma fi zalika cikin wannan ilimi nasa alhamdulillah ko ne to kuna nan dama bacci kuka yi to zai tamrini na nawa to ina za to tamrini na bakwai uzufur kun kamfa jumali ka gaya mana jumloli guda biyar tashtamilu kullu wahidatin minha wacce kowace ɗaya daga cikinta tana ƙunsa ala fa'idatin abu wata fa'ida min fawaidi na harin nili daga fa'idodin ƙoraman nan ta nilu ko wato kogin nilu na misra kasan misrawa ne suka yi littafin na annahu alwabi ka gaya mana jumla guda biyar kowace jumla ɗaya tana ɗauke da fa'ida ɗaya daga cikin fa'idodin kogin nilu kuma bayyin mafil jumla ta yin awwalai ne sannan ka bayyana mana abin da cikin jumlolin nan guda biyu na farko minal kalimatil mu'raba daga kalmomi abin yi wani irabi wa alamatu irabi aka bayyana mana me alamomin irabinta alhamdulillah sai shafi na nawa dari da nawa dari da talatin to ina ne al'amsila na uku ko ta uku to ina ne muna cikin amsila ta uku raƙari da malul ƙasiri ko burafahu wa shurafatihi jamalul ƙasiri kyawun wannan bene raƙani ya ƙayatar da ni ko ya birge ni amma sai ce burafahu ɗakunansa jami'a na gurfa guraf laha gurafun ko lahun gurafun min fauki ya gurafun mabniyatun guraf jami'a na gurfa ɗakin kwana ɗakunan saman bene su ake ce musu gurfa wa shurafatihi da kuma zankwayensa ai ka san zanko ko yawwa toliya to shine shine zanko kyan wannan bene ya burge ni musamman ɗakunansa da kuma zankwayensa la su kasir fi tirami abawaika kar ka taƙaita cikin girmama mahaifanka wa ustazika da da malamanka wa kullu zi fadl da dukkan wani ma'abocin falala ko da ba malamin ka bane inda malami ne ka bashi daraja ka girmama shi duk wani shugaba da yake sama da kai ka girmama shi ya ibu shita'u ashita'u hunturu zamanin sanyi ila fi murhilata shita'i wa saifi ba al-saifu shi da lokacin zafi ashita'u lokacin hunturu to ya ibu shita'u hunturu yana yin daɗi fi Uswan a cikin birnin Uswan sunan gari daga cikin garuruwan Misra a lokacin masu wadata a birnin Alkahira ko cikin garin Misra din idan sanyi ya zo sai su tafi hutu su kwashi iyalansu da abokanansu da guzulinsu da abincin su je can su tare sai sanyi ya yi sauki sannan su dawo garin Misra sanyin madaidaci ne garin kamar irin su yankin Abuja ne in ana zafi shi baya zafi ana tsananin sanyi shi baya sanyi akai ai daga akwai zafi ko daga ana zafi sai dai ka ce zafin ba irin namu ba saboda ana yawan ruwa amma dai akwai zafi tunda suna da teku ai amma yake Abuja suna da waiwa mai kyau to haka garin Usman alhamdulillah lokacin sallah akwai jana'iza dan fulani ko harbe nawa suka ce harbe biyuwa Allah ya ji ƙarfa فاتحة صلاة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المردود عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم اللهم أنت أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فأجبنا كما وعدتنا يا ذا الجلال والإكرام إنك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين